الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا عشرين دا بكوينكو Ashirin da bakwai ga watan Rabi'u Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai daidai da sha tara ga watan goma miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Qutufud Dawani na Dr. Suhaimi wanda sharhi ne na littafin nan na wato nuniya ta al-Imam al-Qahtani rahimahullahu jami'a rahimahumullahu jami'an wannan shine darasin mu na 22 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karkare baitin nada bi sautin hina kallama abdahu Musa fa asma'ahu bila kitmani hadisi mai lamba ta wato wato baiti kai mai lamba ta 38 to mun tattauna game da abin da ya shafi maganar Allah madaukakin sarki ko zancen Allah madaukakin sarki sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala wadda ba ta rabuwa da shi kaman sauran sifofin Allah madaukakin sarki azali ne abadi da aka da kuma raddi ga wasu firak waɗanda suke da wani ra'ayi saɓanin wanda malam ya tabbatar a nan kamar mu'tazila kamar ash'ari wato ash'ira da maturidiya waɗanda suke da wani mabambancin ra'ayi bauɗaɗɗe wanda ya ci karo da nusus ingantattu cewa Allah madaukakin sarki yana magana amma babu sauti babu harafi da sauran abubuwa da muka tattauna game da wannan har mun karanta wasu baitoci na al-hafizul hakami wala tuti qawlu ذي زيج يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم متهم حيران كو حيران ضل عن الحق المبين فلا حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم to duk mun tattauna game da wannan matsala ta abin mun kuma karanta wato mun yi ishara zuwa ga wata risala ta al-Imam Sajazi wato risalatu wato risalatul harfi was sauti fi raddi ala man yunkiru an yakuna Allah azza wa jalla yatakallamu bi harfin wa sautin to ya kawo shi ma daga cikin hujjojin mun karanta fadin Allah ta'ala wato innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a da kallama Allah Musa takliman da kuma wa kallamahu rabbuhu da sauran ayoyin duk da malam ya kawo waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana magana da sauti da harafi falamma ataha nudiya min shadi alwadi alayman fil buq'ati almubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin mun karanta baiti na 39 da 40 41 wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna jaharan fayasma'u sawtahu ath-thaqalani أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان wannan duk suna tabbatar da cewa ranar tashin alkiyama ma ubangiji zai yi kira zuwa ga bayinsa kuma a bayyane fa yasma'u sautahu thaqalani mutun da aljan za su ji sautin ubangiji yana cewa ibaya ibadiya ko bayina an sito ku saurara wasma'u ku wato an sito ku yi shiru li wasma'u kuma ku saurare ni qaulal ilai e wato ilahil malikid dayyani ce wannan kuma hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito daga ubangijinsa kuma gaskiya ce wannan wanda babu ƙarya kuma babu kire a cikin ta to wannan duk mun tattauna akan wannan mun shiga baiti na 42 kuma sai lokaci ya cin mana inda muke ce malam yake ce mana lasna nushabbihu sautahu bi kalamina idh laysa yudraku wasfuhu bi iyani yake cewa lasna kar ku dauka su wayancan su dauke mu kaman masu kokarin yin tashbihi su sun kore wa Allah kamala ta wannan sifa cewa Allah yana magana amma babu harafi babu sauti mu kuma mun tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana magana da harafi da sauti to sai mala yake ta lasna mu ɗin mafa ba wai nushabbihu sautahu muna kamanta sautin ubangiji bi kalamina da irin zancen mu bane id laysa yudraku wasfuhu domin ubangiji ta'ala ba a iya riskar sufarsa bi iyani da ganin ido babu wanda yake ya taba ganin Allah kuru kuru kiri da muzo ballantana ya iya yin bayani daki daki dalla dalla game da sufofin Allah madaukakin sarki to da haka sai dai kawai muna da ƙa'ida da Allah ta'ala ya ba mu laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir dukkan wata sifa wato in muka tashi sifanta Allah da ita mukan kore ta ga ababen halitta kamar yadda dukkan wata sifa ta ababen halitta to ita kuma ba irin ta ubangijin halitta bace koda kuwa suna ya hada su wannan shine abin da muka sha karantawa a mabambantan littattafai na aqida da muka karanta irin tahawiyya al-aqidatu tahawiyya ta al-imam al-imam tahawi shine abin da muka karanta a cikin usulus sunna na ibnu abi zamanin da sharhu sunna na imam al-barbahari duk kusan mun karanta wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa an gane ko har ma ya yi ƙoƙarin bambanta tsakanin zancen Allah maɗaukakin sarki da kuma zancen ababen halitta. An gane ko? Yake cewa imaninmu da cewa Allah yana magana da sauti da harafi masmu aini wa'yanda ana ji, wa annahu kallama Jibrila, kuma mu a aƙidar mu Allah ya yi zance da Jibrilu, wa mala'ikatahu ya yi zance da mala'ikunsa, wa kallama Musa, wa Adama, wa nabiyyana Muhammad. da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah yayi magana da su sannan zai yi magana ranar tashin alkiyama wa takallama bil qur'ani wa bil injili wa bil zaburi wa bit taurati sannan Allah ta'ala yayi magana da da, da alqur'ani da zabura da injila da attaura tare da imanin mu da haka gaba daya wa anna Allah ta'ala mun aqida mu mun yadda cewa Allah ta'ala ya takallamu mata sha'a idza sha'a kaifa sha'a fa innahu yajibu an na'taqida wajibi ne mu kudirce cewa zancen Allah ta'ala ya liku irin zance ne da ya dace bi jalalihi wa azamatihi laisa ka kalamina ko alama bai yi irin zancen mu ba maganar Allah ko alama ba ta yi irin kalar maganar mu ba domin maganar mu mahadudun wa kalamuhu bi khilafi zalika zancenmu yana da haddi yana da iyaka maganar Allah ba ta da iyaka maganar mu kurmantaka bebantaka tawaya rashin lafiya karewa duk yana bujurowa maganar mu maganar mu tana da farko tana da ƙarshe tana karewa maganar mu akwai bebantaka da zaka ga akwai nau'i na naqasu da tawaya ko rashin lafiya a cikin ta amma zancen Allah ta'ala sabanin haka ne qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bimithlihi madada kai ma haka zancan ka yake kai ma walau ji'ina bimithlihi madada ne to ka gani kaga daga dan ma za ka gane maganar Allah ta bambanta da maganar ababan halitta sannan kalamuna bi juhudin wa ta'ab sannan maganar mu ta kunshi akwai wahala da gajiya in kai magana kai magana sai ka ji ka gaji an gane ko da haka akwai juhud akwai ta'ab wallahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka la yanaluhu shay'un min zalika shi kuma babu wani abu na irin gajiya ko ainihin wato abin nan juhud wahala da ke samun sa Allah madaukakin sarki in yana magana falidhalika dan haka fa kama anna Allah azza wa jalla la yushbihu ahadan min khalqihi fa kadhalika sifatuhu wa minha sifatul kalam la tushbihu sifat sifatil makhluqina yajibu an nu'minu bidhalika haqqal iman قال المؤلف رحمه الله تعالى فالله عز وجل الله mai girma da daukaka la tudrikul absar gannai ba sa riskarsa wa huwa yudrikul absara amma shi yana riskar gannai yana ganin kowa fai amma shi ba iya ganin sa Allah subhanahu wataala babu wasu idanu da ke iya riskar Allah ballantana su gano hakikanin yanda yake a lokacin da shi Allah ta'ala yana riskar komai yana sane da komai ya san hakikanin komai subhanahu wa ta'ala wa huwa latifu Allah mai tausayi ne alkhabiru mai cikakken sani kuma mai bada labari suratul an'am aya ta 103 wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wai ba su iya sanin wani abu na ilimin Allah sai fa abin da ya ga dama in kaga ka san wani abu game da Allah Allah ya so ka san shi ne gwargwadon abin da ya sanar da kai ba ka da wani irin bincike da za ka iya yi ba ka da wata irin na'ura ba ka da wani hangen nesa ko zuzzurfan tunani da za ka iya gano ya Allah yake sai dai ka san Allah gwargwadon yadda ya so ka san shi na fata an gane da aka wala yuhituna bi shay'in su bayi ba sa iya sanin wani abu min ilmihi na ilimin sanin Allah illa bima sha'a sai abinda Allah ya ga dama wasi a kursiyuhu samawati wal ardi wa huwa samiul basir ko suratul baqara aya ta 255 wala ya'udu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim ne shine cikon cikon ayar wal maqsudu anna sifatir rabbi subhanahu wa ta'ala abin nufi dai sufofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a sabitatu anhu, waɗanda suka tabbata daga gare shi hakikatan na haƙiƙa ne. Lakin sai dai la nudiriku kun haha, ba za mu iya riskar haƙiƙanin yadda suke ba, wala kaifiyataha ba za mu iya kwatanta yadda suke ba, bal ba wato nakilu ilma zalika. muna wato dogara da sanin hakan ilallahi zuwa ga Allah in Allah ya sanar da mu mu sani in bai sanar da mu ba mu tsaya inda aka tsaye da mu babu inda za mu je mu iya sani mu sanya Allah yake sai in shi Allah ne ya sanar da mu ta harshen annabinsa ta hanyar wahayi in ku Allah bai yi bayani ba in ka zo kai ba kakkai sharhi da bayani ka tsaya iya nan ma'a imanina tare da imaninmu bi annahu ya takallamu mu ba imaninmu Allah yana magana mata sha a duk sanda ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama wa farqun bainal imani bi sifati alal wajhi laiqi billahi ta'ala wa baina idrakil kayfiyati akwai fa bambanci tsakanin imani bi sifati da wata sifa cikin sifofin Allah alal wajhi laiqi billah ta irin fuskar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala wa baina idrakil kaifiya da kuma tsakanin riskar haƙiƙanin yadda sufar take akwai bambanci na fata an gane akwai bambanci tsakanin kai imani Allah yana da sufa kaza amma ta irin fuskar da ta dace da Allah in aka ce Allah yana da hannu lalle Allah ya tabbatar yana da hannu zaka tabbatar wa Allah sufar hannu irin sufar da ta dace da Allah amma ya haƙiƙanin hannun yake wannan kuma babu mai iya riskar haƙiƙanin ya hannun Allah yake faddi'aul idrak dan haka da'awar riskar yanda Allah yake ko da'awar riskar haƙiƙanin wata sifa ta Allah batilun wannan batacciyar da'awa ce gurbatacciya wal imanu bis sifati amma yin imani da sufa cikin sufofin Allah wajibun lazimun wajibun wa lazimun wannan wajibi ne kuma lazimi ne wa hadha huwa ma'ana qauli salaf wannan shine ma'anar maganar magabata na kwarai amarruha ku tafiyar da sufofin Allah kama ja'at kamar yanda suka zo bila kaifin ba tare da bayanin kaifiya ba فالناظم رحمه الله تعالى الإمام القهطاني رحمه الله تعالى نفى كلا يا كوري دكا من التشبيه والتكييف abinda ya kore ya kore tashbihi kamanta Allah da ababen halitta wattakayif ya kuma kore kaifiya sanin hakikanin yadda sufar Allah take wayannan duk ya kore su fa nafa a al'imamul kahatsani ya kore an yushbiha kalamun rabbi farko ya kore maganar ubangiji a ce tana kamanceceniya da kalamal makhlukina zancen ababen halitta wannan an kore babu zancen Allah bai yi kama da zancen ababen halitta ba au an yushbiha kalamul makhluqina kalaman rabbi subhanahu wataala kamar yanda ya kore a ce zancen ababen halitta yana kamanceceniya da zancen Allah subhanahu wataala wannan ko shakka babu abu ne wanda yake an kore shi wa nafal idraka wal kaifiya sannan malam ya kore riskar yanda sufar Allah take wal kaifiya da kuma sifar ko da, da, da, misali ko kaifiyar yadda take wa ma imani na bi annahu ya takallam tare da cewa mun yi imani cewa Allah yana magana fa inna na nakilul ilma bil kaifiyati ilai amma ya Allah yake magana wannan zamu bar ilimin sanin kaifiyar yadda Allah ke magana ilaihi zuwa ga shi Allah subhanahu wataala falau qala mutahad wato walau qala mutahadhliqun ko da wani mai karambani da kankan ba shine mutahadhilikun ko da wani dan bani na iya dan dan iya kenan ya ce kaifa ya takallamu qulna lahu kila wani mai kakale mai karambani mai kankan ba shine mutahadhilikun mai iya yi zai ce to ya kaifa ya takallamu ka ce Allah yana magana ya ya yake magana qulna lahu kaifa huwa sai mu ce da shi ya Allah yake an gane ko yawa da wani yayi maka irin wannan saka ce to shi Allah ya yake fa in qala in yace la ya alamu kaifa huwa yace ai ba zai iya sanin ya Allah yake ba illa huwa sai shi Allah shi ya san yanda yake qulna lahu sai mu ce da shi ka ba mu ka kai ma ka ba mu ka ba da amsar tambayar da kai mana wala ya alamu kaifa yatakallamu illa huwa babu wanda yake iya sanin yaya yake magana sai shi subhanahu wataala shikenan chapter close da an yi nan kawai shikenan sai kuma a shiga wata mas'alar idh la yumkinu li ahadin domin bai yiwuwa ga wani an yastabi a ma'arifata kaifiyati zatihi ya iya sanin haƙiƙanin ko kaifiyar yanda zatin Allah take fa idza jahila kaifiyata zatihi idan har mutum ya jahilci kaifiyar yanda zatin Allah take fa min babi aula to yana daga cikin babin abin da ya fi dacewa ma an ya jahala kaifiyata sifatihi ya kuma jahilci kaifiyar sufofin Allah wa idza amanna bi anna lahu zatan idan har mun yi imani cewa ubangiji ta'ala yana da zati to mu sani la tushbihu zawat zatin sa bai yi kama da sauran zatika ba fal nu'min bi anna lahu sifatin lalle mu yi imani da cewa Allah yana da sufofi la tushbihu sifati bata yi kama da sufofi ba na sauran ababen halitta ilman bi anna lafazata zati saboda masaniyar da muke da ita cewa lafazin zati inna ma yutawassau fiha ala sabilil ikhbar ana faɗaɗa bayani ne game da abin da ya shafi lafazin zati ala sabilil ikhbar ta hanyar ba da labari la ala sabilil wasfi ba ta fuskar sufantawa ba li'anna zati sabida shi zati lam tarid sabitatan fi haƙƙila wato lafazin zati bai zo ba tabbatacce a za a haƙƙin Allah illa mudafatan sai dai kaga an jingira an raba shi a rabawa yake zuwa duk inda kaga kalmar zati ta zo to kalmar zati ba ta zo tabbatacciya a cikin haƙƙin Allah ba illa mudafatan sai dai a jingina ta ko a raba ta wa zalika inda zaka samu kalmar zati kuwa fi hadithaini a hadisai guda biyu ne rak aka yi maganar zatin ubangiji la thalitha lahuma wannan hadisan guda biyun ba su da na uku in kuma kana da na uku ka kawo al'awwal na farko fi qissati khubayb ibn adi kalmar ko lafazin zati ya zo a cikin kissar khubayb ibn adi wanda mun karanta ta cikin riyadu salihin doguwar kissa ce wanda aka yi musu kofar rago wajen su su abin nan wasu suka miƙa waya wasu shi kuma yana cikin wayanda suka ce su akwai wanda suka ce sai dai a kashe su wasu kuma suka ainihin wato yadda da yarjejeniyar da aka ashe shigo shigo ba zurfi aka yi musu dogon hadisi ne mun karanta shi a riyadu salihin kisar khubayb al-thabitatu fi sahih wanda ta tabbata cikin bukhari wa fiha a cikin wannan kissar annahu qala shi Khubayb ibn Adi kafin a kashe shi yayi wannan baitocin yake cewa walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shakkin ko ala ayyi shakkin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwin mumazza'i kaga wa zalika fi zatil ilahi guri na farko kenan fi zatil ilahi yace walastu ubali ni ban damu ba hina uqtalu lokacin duk da za a kashe ni musliman in dai ina musulmi a kashe ni ba matsala kawai a ce ba a musulmi a kashe ni ba to inda damuwa take kenan amma walastu ubali ba ruwa na hina uqtalu lokacin da masu kashe ni suke son su kashe ni ba matsala musliman in dai ina musulmi ala ayyi shakkin kana a kowane tsagi ya kasance fillahi masra'i faduwata da mutuwata ta kasance ba matsala ko ta bangaren dama na fadi lokacin da zan mutu ko ta bangaren hagu na fadi da lokacin da zan mutu ko rubda ciki na kifa ko ta baya na rigingine yake cewa wato ala ayyi shikin kenan a kowane tsagi kowane yanki na jikina kana ya kasance fillahi masra'i ya zama shine dalilin mutuwa ta saboda Allah ba matsala wa zalika fi zatil ilahi in dai wannan mutuwan nayi ta ne fi zatil ilahi cikin tafarkin Allah saboda Allah kaga kalmar zatil ilahi ma da tazo kaga mudaf shi sa yace ba ta zo kalmar lafazin zati ana yalwata shi ne ala sabilil ikhbar sai dai in za a bada labari la ala sabilil wasfi ba wai a bangaren sufanta Allah ba an gane li'anna zata lam tarid thabita domin lafazin zati ma bai zo tabbatacce ba fi haƙƙin lahi a cikin haƙƙin Allah illa mudafatan sai dai kaga an jingina kamar nan wa zalika fi zatil ilahi kaga mudaf ne an jingina ta ne wa in yasha in Allah ya ga dama yubarik sai ya sanya albarka ala ausali shilwin akan mahadar gaɓoɓi mumazza'i waɗanda aka yayyanka su aka tsitsinke su in Allah ya ga dama hannuna da aka sare ko kafata da aka sare ko wata gaba da aka sassare a wajen ɗaukaka addinin Allah sai ya sa mata albarka shine ma'ana wa in ya sha yubarik ala ausali shilwin ausal jam'i wato ausal mafasil kenan mifsal wato mahadar gaba shine mifsal shilwin kuma al'udu gabar ita kanta shine shilu mumazza ai muqatta wadda aka tsitsinke ta ko aka yanke ta fa qawluhu mahallu shahid da aka kawo maka wannan baitin fadin sa fi zatil ilahi ai fi sabilillahi wa min ajalillah kaga zai ce wa zalika fi zatil ilahi kalmar zat da ta zo ba ta zo ba ne a haƙƙin Allah ta zo ne an raba ta ne ai fi sabilillahi wa zalika fi sabilillahi in dai hakan an kashe ni ne sabida Allah wa min ajalillahi sabida kare addinin Allah to kaji inda kalmar zatullahi ko zati ta zo a cikin hadithin Khubayb an gane Ibn Adi wasani sai hadithi na biyu wanda in ka cire waɗannan guda biyun an ce nemo wani hadithin da kalmar zat ta zo to za a baka aiki da yawa wasani na biyu fi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati ibrahim al-khalil alaihi salatu wassalam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a kissar annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalam inda annabi yake cewa ma kadhaba ibrahimu illa thalatha kadhabatin ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله كاجبا كلهن في ذات الله النبي إبراهيم بفد خلاف الأولى با بفد سابان أبن ديف با sai a wurare guda uku ga abin da ya fin amma sai ya faɗi saɓanin abin da ya fi shine khilaful aula an gane ko ma kadhaba ibrahim annabi ibrahim bai faɗi a sabanin abin da shi yafi ba sai a wurare guda uku kuma duk wuraren guda uku fi zatillahi kaji sai aka ce fi zatillah an gane ko akhrajahu al-bukhari wannan hadisin wancan na khubayb imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 3145 hadisin abi huraira shi kuma wannan imam al-bukhari ya fitar da hadisin annabi ibrahim din hadisi na 3358 imam muslim hadisi na 2571 min hadisi abi huraira an gane ko yawa shine ainihin wato annabi ibrahim bai faɗi abin da yake na khilaful aula domin ka ce ƙarya to in ka kalli zahirin abin ai ba ƙarya ba ce an gane ko shi sa suka ce khilaful aula ne ga abin da ya fi amma sai ya faɗi akasin wannan da kaza ya faɗa da shi ya fi amma sai ya faɗi abin wancan ɗin shi ma ba wai ƙarya ba ce domin ka karanta za ka ga duk gaba ɗaya a ciki wanne ne ya zama ainihin wato ƙarya a ciki kamar yadda malam zai mana bayani insha Allah an gane ko duk waɗannan kazabat da aka ce annabi Ibrahim ya yi fi zatilla kaga kalmar zatilla kaga can fi zatil ilahi wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha hadithin bukhari sai kuma wannan ma kazaba ibrahimu illa thalatha kazabatin kulluhunna fi zatilla shi ma imam bukhari da muslim sun fitar da shi wal maqsudu bil kazabat to me ake nufi da ƙarerayin nan tunda kalmar kadhibu an fassara ta da ƙarya huna anan ana nufin al-ma'aridi inda darurati aw haja an gane ko wato jirwaye da kamar wanka in akwai larura ko akwai bukata ana al-kadhabat al-maqsud bil kadhabat huna al-ma'arid abinda ake nufi shine khilaful aula din ko kuma al-ma'arid wato saka ya zance ko jirwaye da kaman wanka ana iya yin jirwaye da kaman wanka a ki fitowa sak inda daruratin akwai larura awul hajati ko kuma in akwai bukatar yin hakan to ana iya yi wa ma'ana fi zatillahi ma'anar fi zatillahi ay min ajalillah ma'ana ma kadhaba ibrahimu illa thalatha kadhabatin kulluhunna fi zatillah ay min ajalillah dukkaninsu yayi ne dan Allah dan kare addini ihdaha ɗaya daga cikin wannan kadhib din da aka ce annabi Ibrahim yayi kama huwa ma'lumun kamar yanda yake sananne qauluhu fadin sa an an sara game da matarsa Sara lokacin da ya zo shigewa ta garin wani azzalimin sarki wanda shi kuma in dai mutum ya zo da matarsa sai ya kwaci amma an kace ba matarka bace yar uwarka ce sai ya baka ka wuce da ya kira ya gana da annabi Ibrahim ya ce wannan baiwar Allah da kuke tare ya kuke da ita sai annabi Ibrahim ya ce yar uwata ce ya ce innaha ukhti ya ce yar uwata ce me yasa ya faɗi haka liyata khallasa minan namarut at-taghiya domin ya tsira ya kuma kubuta daga wannan basaraken namarud at-taghiya wanda yake azzalimi wa hiya ukhtuhu fil islam ai gaskiya ne yar uwarsa ce a musulunci an gane ko to kaga wannan shine ma'arid din an gane ko kaga ya kuke da ita ce yar uwata ce tunda in an ce in an ce yar uwa ce zai bari a wuce sai ce yar uwa ta ce amma yana nufin yar uwa ta ce a musulunci wasaniya ta biyu qauluhu fadin sa bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yandiquna an gane ko eh a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya kakkarya gumaka sai aka zo ana binciken waye yayi wannan irin aiki ko ko aiki mai kyau amma su a wajen su danyen aiki ne ko waye wannan irin kyakkyawan aiki amma suka ce danyen aiki ya kakkarya waɗannan gumaka qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim bayan an tattauna suka ce ba mai yin wannan sai ibrahim mun ji wani matashi yana aibata su dama shine yadhkuruhum yana aibata su fasaluhum in kanu ayawa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ce to a zo da shi gaban mutane an gane ko eh a zo da shi gaban shura ko da ya zo aka ce a an tafa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim kai ka faɗa abin da ka faɗa ya Ibrahim a an tafa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim ƙala bal fa'alahu kabirum haza ya ce wannan babban cikinsu ɗin shi ne wannan ɗanyen aikin fas'aluhum to ku zo ma ku dinga tambaya da ku tambaye su in kanu yan dikuna ba suna magana ba an gane ko to kaga fadin sa bal fa'alahu kabiruhum hadha kaga wa huwa yaqsidu tahakkumu bihim yana nufin yi musu ba'a da izgidi domin at-tahakkum shine as-sukhriya wal istihza la yaqsidu an yunkira ma fa'ala biha ba wai yana nufin yayi inkarin abin da ya aikata game da waɗannan gumakan ba wa yusniduhu ila kabirihim ya kuma jingina shi zuwa ga babban su ba haka yake nufi ba ba wai so yake wanke kansa cewa ba shine yayi ba babban ne yayi babban su ne yayi an gane ko wa inna ma arada an yakbitahum abinda annabi ibrahim yake nufi so yake yi an yakbitahum ya fusata su ko kace nufinsa ya bakanta musu wa an yi bayyana fadihatahum kuma ya bayyana kunyatarsu in har allolin ne ya aka yi suka bari aka karya su na fata an gane hum ya alamuna anna kabirahum lam yaf'al lam yaf'al ai sun san cewa babban su suna da masaniyar ba shine yawan nan ba abinda aka sassaka shi aka zo aka ajiye shi kinkirinkin baya iya matsawa daga inda yake sai an dauke shi in za a yi shara in gurin sai an dauke shi an canza ma gurin an shara da ko shada ya za a ce shi ya karya wasu da aka wahum ya alamuna suna da masaniyar anna kabirahum lam yaf'ala babban nan nasu ba shi ba fali zalika qala lahum tahakkuman shi yasa annabi ibrahim ya gaya musu haka ne tahakkuman dan ya fusata su wato dan dan ba'a gare su bal fa'alahu kabiruhum yace ba'a ai babban su ne yayi wannan aikin liyuqiza uqulahum dan ya farkar da hankulansu min al-gaflati daga rabkana wata qalidi da taqalidanci li'annahu idza kana sanamu la yataharraku domin in har gunki baya iya motsi bi iradatin da nufinsa fa aharabihi Allah ya durra to ai yafi dace a ce baya iya cutarwa shi da ba zai mun kura na maganin zawo ta yi wa kanta mana shi ba zai iya karewa kansa cutarwa ba ba zai iya jawo kansa amfani ba to ya zaka zo ka dinga bin sa kuma ka ce ya amfana da kai ko ya cutar da kai ina fata an gane abinda sakon da annabi ibrahim yake so ya wato ya isar zuwa gare su kenan yana so ya nuna musu cewa gunkin da baya iya motsawa daga inda yake shi a karan kansa sai an motsa shi to ai ya fi dacewa a ce ma ba zai iya cutarwa ba kuma ba zai iya amfanarwa ba wasalisatu ta ukun qauluhu inni saqim da yace ba ni da lafiya ai marib ba ni da lafiya lokacin da aka ce a zo a tafi wurin bautar goma kai ce shi ba shi da lafiya me yake nufi da marid wa huwa maridun mimma yafa'aluna min ash-shirki yace shi bai da lafiya daga abin da suke aikata na shirka هذا مراده عليه الصلاة والسلام wannan shine manufar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hadhihi thalath waɗannan guda ukun tadkhulu fil ma'arid duk ana shigar da su za su shiga ne fil ma'arid cikin abin da ake kira al ma'arid wal ma'arid su ko shi ko jirwaye da kaman wanka to bahu ana halatta shi inda alhaja in akwai bukata wa darurati da kuma larura kama warada fil athari kaman yanda yazo cikin athar an Umar radiyallahu anhu daga sayyidina Umar radiyallahu an inna fil ma'aridi ma yughni rajula anil kadhib lalle a cikin yin jirwaye da kamar wanka akwai wadatarwa ga mutum ba sai yayi ƙarya ba an gane ko shine babu tauriya ko babu hiyal in dai akwai wannan babun to babu bukatar sai kai ƙarya ina fata an gane yawa fil ma'arid inna fil ma'arid wannan athar din daga Umar cewa a cikin yin ma'arid wato sakaya abu ko boye abin da shi yafi ko bayyanar da sabanin abin da shi yafi to a cikin wannan ai akwai wadatarwa ba sai mutum yayi ƙarya ba yanzu kamar misali lokacin da a mun sha tattauna wannan cewa lokacin da ana fama da matsalar khalqul qur'an ai akwai manyan malamai wanda sun sha wahala akan matsalar khalqul qur'an an gane ko imamu ahmad duk sun fuskanci wannan kalubalen na matsalar khalqul qur'an kaga da aka zo kan wani cikin magabata cewa alqur'ani makhluki ne ko ba makhluki bane in ka yadda makaluki ne sai a sake ka in baka yadda makaluki bane za a dinga azabtar da kai a jefa mutum gidan kurkuku saboda an samu wannan aqida din wasu daga cikin sarakuna na wancan lokacin sun karbe ta kuma sun daure mata gindi da aka ana ta hada su da malaman da ba su da wannan aqidar suna garkame su a kurkuku da aka ana zuwa da wani cikin malamai sai irin wannan Qur'ani makaluki ne ko ba makaluki bane sai ya ce at-tauratu wal injilu waz zaburu wat tauratu fa hazihi makalukatun ce fa hazihi makalukatun kaga wannan dai yana cikin ma'arid kaga maimakon haka aka ce lokacin daular fatimiyya ko wata daula ta shi'a da aka yi su ma suke ta kokarin azabtar da duk wanda bai yadda aliyu ya fi abubakar ba kaga shi ma da aka zo wajen wani abubakar ya fi ko aliyu sai ce man bintuhu ta hatahu ya ce wanda yarsa take karkashinsa sai suka ɗauka yana nufin sayyidina ali domin sayyidina ali yar annabi tana karkashinsa sun manta da cewa abubakar kuma yarsa tana karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai aka ce a je ka je ka an gane ko ka koyi irin wayannan dabarun ko da wata rana za ka ga za a cutar da kai sai ka shiga wannan riga sai ka fice abinka wannan akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi na 26,095 imamul bai haƙi 21,362 da kuma 21,363 al-mawqub huwa sahih wannan magana ta sayyidina Umar ce inna fil ma'arid ma yughni ar-rajul anil kadhib wa sahaha al-albani al-mawquf fi sahih al-adab al-mufrad shak albani ya inganta cewa wannan magana mawqufiya ce zuwa ga sayyidina Umar a cikin sayo adabil mufrad a hadithi na 339 babu baya babu bayani anna Allah azza wa jalla lahu dhatun aliyatun la yuhitu biha ahadun wala yudraku kunhuha kadhalika lahu sifatul ula allati la tudraku kayfiyatuha babin da zai yi bayani akan annallaha azza wa jalla lahu zatun aliyya Allah mai girma da ɗaukaka yana da zati maɗaukaki la yuhitu biha ahadun babu wani wanda yake iya sanin wannan zati na Allah wala yudraku kunhuha ko wala yudriku kunhaha zaka iya karanta shaka kuma ba zai iya riskar haƙiƙaninsa ba ko ba a iya riskar haƙiƙaninsa in ka karanta da la yudraku kunhuha kadhalika lahu sifatul ula haka Allah ta'ala yana da sufofi madaukaka allati la tudraku kayfiyatuha ko allati la eh, tudraku kayfiyatuha wanda ba za a iya riskar kayfiyarsu ba an gane ko wannan shine babin da zamu ji kenan a babi na wato baiti na 43 yace la tahsurul awhamu mablagha dhatihi لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان أبدا ولا يحويه قطر مكان
إكتا لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته الأوهام تنانة تناني زتشة زتشة باسا إيا تحصر سئية iyakance mablaga za ta yi haƙiƙanin makurar zatin Allah abadan har abada wala ya hawihi ƙutur makani sannan wani yanki na wani guri baya iya kewaye Allah subhanahu wa ta'ala za mu ji ma'anar wannan baiti ƙaulu la tahsuru al-awham ma balagha dhati ay la yumkinu ba abu bane mai yiwuwa an yuhita ahadun bi zati a samu wani wanda yana da masaniya game da zatin Allah babu wanda ya isa kewaye zatin Allah da sani aw an yadda'i annahu yudriku kayfiyata zati ko kuma bai yiwuwa ga wani ya iya yin da'awar shi yana iya riskar kaifiyar yanda zatin Allah take wa min thamma to daga nan ne fa huwa la yudraku kaifiyata sifati zaka gane cewa ba za a iya riskar kaifiyar sufofinsa ba tunda gane kaifiyar zatin sa bai yiwa to kaifiyar sufofinsa ma bai iya yiwa mutum ya iya riskar su wa qawluhu fadin sa la ya wa la yahwihi qutur makani hadha ash-shatru wannan dango ko gaba ta baiti fihi shay'un min al-ijmal akwai wani abu na dunkule bayani da dunkule zance a cikinsa allazi ya hataju ila tawdihin wannan wannan dunkulallen zance da ke wannan shadar bait ya hataju ila tawdihin yana buƙatar fashin baki wa bayanin da kuma bayani fa innahu la yahawihi qutru makanin domin in ka ce la ya hawihi qutur makanin wani yanki na wani wuri baya kewaye Allah madaukakin sarki wala yuhitu bihi wala yudrikuhu ahadun min khalqihi wala yuhitu bihi baya iya kewaye shi wala yudriku ahadun min khalqihi wani daga cikin ababen halittarsa baya iya riskarsa ai ma'ana la tahwihi samawati walal ardi walal arshi sammai da kake kallon su tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai ba ta kewaye da Allah subhanahu wa ta'ala wal ardi walal ardi haka ƙasa guda ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai ba ta kewaye da Allah subhanahu wa ta'ala walal arshi kai koda al arshi da aka ce ya daidaita al arshi ba ta kewaye da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sammai ba su kewaye shi ba kasai ba su kewaye shi ba al arshi ma ubangiji ya fi ƙarfin al arshi ta kewaye shi na fata an gane wala ya hataju ila arshihi ba wai yana da bukatuwa zuwa ga al'arshinsa bane bai da bukata zuwa ga al'arshinsa ma annahu mustawin alai duk da cewa ya daidaita al'arshi fa huwa subhanahu Allah subhanahu wataala ghaniyun anil arshi mawadaci ne gabarin al'arshi wa amma dunal arshi ballantana abinda ke ƙasa da al'arshi ubangiji al'arshin ma mawadaci ne gabarinta da haka abin da ke ƙasan al'arshi min babi aula Allah ya wadatu gabarinsa. Wa huwa alladhi yumsiku al'arsha in baka sani ba Allah shine yake rike da al'arshin. Wa yumsiku samawat shi yake rike da samman. Wa yumsiku al-ardh shi yake rike da ƙasa. Kama qala Allah ta'ala. Kaman yanda Allah ta'ala ce inna Allah yumsiku samawati wal ardha an tazula. inna Allah lallai Allah yumsiku samawati shi yake rike da sammai wal arda shi yake rike da kasai an tazula dan kada su ruguje abinda ya hana sammai da kasai su ruguje Allah ne yake rike da su da haka shi yake rike da sammai shi yake rike da kasai shi yake rike da al'arshi subhanahu wata'ala Allahu azza wa jalla la yuhidu bihi shay'un da aka Allah mai girma da buwaya babu wani abu da yake kewaye shi min khalqihi daga halittarsa wa kullul kauni dukkan kasantattu khalquhu halittarsa ne fala yajuzu an yufhama da haka bai halatta a fahimta min kalamin nazimi daga maganar imamul qahtani fi qawli cikin fadin sa wala ya hawihi qutur makanin kar kuma mutum ya fahimci kamar imamul qahtani nafiyul uluwi yana kore daukakar Allah madaukakin sarki li'anna hunaka ibaratun saboda akwai wasu kalmomi qad tasduru da suke dan tahowa an ba'adhi salafi daga wasu cikin magabata fiha ijmalu zaga waɗannan kalmomin akwai ɗan dunkulewar zance a cikin su kad yakuna li ba'd ahli al-kalam fihi madkhalun akan iya samun wata masakada wata mashiga ga masu ilmul kalam falsafa su samu wannan irin gabar magana ce ko lafazi ne dunkulalle su shigar da falsafa ciki kama wuji da mithlu zalika kamar yadda aka samu irin wa'annan kalmomin da su ma'abota ilmul kalam suka yi riko da su suka ci gaba da falsafar su duk da cewa malamin da ya amfani da wannan kalmomin ba haka yake nufi ba wato inda imam tahawi a wajen imam tahawi a cikin al'aqidatu tahawiyya in za ku iya tunawa mun tattauna a nan mun karanta a nan mun kuma karanta a majalisi na jibuis can shin dan ma mun karanta al'aqidatu tahawiyya in ban manta ba mun karanta a wani majalisi a gandun albasa shi ma mun karanta duk sai da muka yi wannan bayanin cewa malamai sun dan ga cewa ina ma imam al-qahtani ya kaucewa wannan kalmomin yayi amfani da su duk da cewa sun fahimci me yake nufi to amma za su iya bayuwa ga wasu su riko da waɗannan kalmomin su ba su wata ma'anar daban kamar inda imamul qahtani imamu tahawi fi kauli cikin fadin sa da yake cewa la tahudduhul jihad a wani lafazin kuma la tahawihil jihatu sit haka yace jahohin nan guda shida ba sa kewaye da Allah haka ya faɗa a can ma'ana gabas yamma kudu arewa sama ƙasa to kaga in ka ce jihatu sitti ba sa kewaye da Allah madaukakin sarki ka ce gabas ka ce yamma ka ce kudu ka ce arewa kaga jihad an samu hudu kenan ka ce sama ka ce ƙasa to kuma wannan bai ci karo da ce Allah yana sama ba sai suka ce to ai shi saman da ya ambata yana nufin ma daga al'arshi zuwa madun al'arshi wannan samman bata kewaye Allah ba kamar yadda aka sha karanta a ƙidar ahalus sunna shine inda halittu suka ƙare a nan Allah yake da haka al'arshi ta ma halitta ce an gane ko na'am hiya la tahudduhu eh haka ne waɗannan jahohin ba sa ke ba sa iyakance shi bi mafhumi ahlus sunnati wal jamaa amma fa a fahimtar ahlus sunnati wal jamaa ai la tuhitu bihi ba sa kewaye da shi wannan jihohin ba sa kewaye da shi walakin la ya'ani hadha sai dai wannan ba yana nufin annan fiyal jihata mu kore jaha jiha wahiyal ulu mu ce daukaka wanda take nufin daukaka mu ce ai Allah madaukakin sarki baya jihatul uluwi lakin ahlul kalam sai dai ma'abota ilmul kalam yuraddiduna hadhihi al-alfaz suna ta kai kawo game da irin waɗannan lafuzan wa ya'anuna biha inkara sifatil ulu sai su nufi inkarin sufar uluwi daukaka ga Allah madaukakin sarki da su wa amma law sadara min mithli hadha salafi sunni al-imam al-qahtani amma da irin waɗannan lafuzza da kalmomi za su fito daga bakin irin wannan babban limami as-salafi ba salafi as-sunni ahlus sunna al-imam al-qahtani fa innaha to lalle irin waɗannan lafuzza in suka fito daga bakin irin sa la tuhumalu ala mafhumi ahli al-kalam bai ma dace a fassara su da fahimtar ma'abota ilmul kalam ba domin an san ba aqidar sa bace haka wa inna ma tuhmalu ala mafhumi ahli sunnati wal jamaa sai dai a dauke su a fassara su a fahimtar ahli sunnati wal jamaa wa huwa annaha ma'a tiqadina anna Allah fil ulu domin cewa wa huwa annaha wannan lafazin ma'a itiqadina duk da a aqidar mu anna Allah fil ulu Allah yana jihatul ulu yana sama wa annahu mustawin ala al arshi kuma ya daidaita al arshi alin ya ɗaukaka an jami'i halƙihi daga barin dukkan halittarsa ko ya ɗaukaka ala jami'i halƙihi akan dukkan halittarsa ba'inin minhum ya yi nesa da su baya tare da halitta fa innahu la hawihi domin halitta duk inda aka ce halitta ce to ba ta kewaye da Allah wala yahitu bihi la hawihi. ba ta kewaye shi wala ya hito bihi wala ya juzuhu wala ya hudduhu makanun da haka la ya huzuhu ba ya hau wato kewaye shi da kalmar ihata da kalmar ihala da kuma ita kalmar ihaza din duk tana nufin kewayewa da aka halittar Allah bata kewaye shi ba subhanahu wataala wala ya hudduhu makanun kuma babu wani bigire da ya iyakance shi na fata an fahimta to an ce lokaci yayi sai mu tashi gabar alkalamu ala ihatati ilmin lahi azza wajal abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin